بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ranar laraba kenan hudu ga watan dilkada hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 24 ga watan biyar shekara ta 2023 wannan shine darasinmu na biyu a cikin littafin adabu talibul ilm na babban malami Abdul Muhsin bin Muhammad al-Qasim ɗaya daga cikin manyan limaman haramin masallacin Madina Allah ya ƙara masa lafiya da tsawon kwana darasi na musamman da muke yi domin ɗalibai masu sauka a nan makarantar alfaruk islamic academy ya zamto guzuri a gare ku za mu tashi inda malaci alfaslul awwal a hamiyatul ilmi wa fadluhu alaisa kadhalik nan ne ko fasali na farko da malam zai magana akai an ce alfasul shine rabewa rabewa ta farko da malam zai magana kai shine ahamiyatul ilm muhimmancin ilimi wa fadluhu da falalansa muhimmancin ilimi muhimmancin ilimi ya kuce har ga mutum kadai muhimmancin ilimi hatta a dabbobi yana da amfani idan aka ajiye karnuka guda biyu a musulunci daya an koyar da shi yadda ake farauta ake kamo dabbobi ɗaya kuma ba a koyar da shi yadda ake kamo dabbobi ba ba a koyar da shi farauta ba sai aka ga ko zomo ko wani abu wanda ake so a kama sai aka tura karnukan nan guda biyu suka tafi dukan su aka tura su da bismillah idan wancan da aka koyar da shi yake da ilimi ya kamo zoman ko ya mutu ya halasta a ci mafahim wancan da bai da ilimi shi kuma ko in ya kamo in ya mutu mushe ne haramun ne ba za a ci an fahimci wannan rahamiyatul ilm muhimmancin ilimi ya wuce ga mutum kadai har dabbobi wanda ke da ilimi ya fi wanda bai da ilimi daraja da falala wa fihi mabhathani malai ce karkashin wannan babu akwai bincike guda biyu research guda biyu da zai magana a kansu al mabhasul awwal bincike na farko shine ahamiyatul ilm za mu ji me yasa ilimi yake da muhimmanci sannan al-mabhasu thani bincike na biyu zai magana akan fadlul ilmi wani falala da daraja wanda ya samu ilimi yake da shi Allah ka ba mu ilimi mai albarka malaci ahamiyatul ilm zai fara da abin da ya shafi fallan muhimmancin ilimi bukatan ilimi a tare da mutum ya fi bukatan abinci da abin sha da numfashi duk wanda ya rayu bai da ilimi Allah ce ulaika kal an'am kaman dabbobi mutum da ya koma kaman dabba bal hum abal sun ma fi dabbobi bacewa wanda kuma ya rayu da ilimi yana barin ambato mai kyau a bayan rayuwarsa shine malam yace uniyal islam uniyal islamu musulunci ya bada kulawa daga inaya uniyal islamu bil ilm musulunci ya ba musulun ya ba ilimi kulawa ablaga inayatin mafi makuran kulawa musulunci ya ba ilimi kulawa ablaga inayatin kulawa wanda ta kai makura kululuwa wa atammaha kuma ta fi cika musulunci ya kula da ilimi kuma ya ba sa kulawa cikakkiya wadda take kammalalliya kamar ta yaya ba ilimi kulawa na farko da'watan ilaihi musulunci ya ba ilimi kulawa ta hanyar yadda ya umarni a kira zuwa ga ilimi din sabai annabawa da manzanni da Allah ya turo duk aikin su kenan ani abudullah ku zo ku bauta ma Allah fa'lam annahu la ilaha illallah ku zo ku san waye Allah in ba ku san shi ba ba ku ba rahama ina fata an fahimta to da'watan ilaihi musulunci ya ba ilimi kulawa na farko ta yadda musulunci ya umarni a kira zuwa ga ilimi din qul hadhihi sabili ad'u ila Allah alame ne ala basiratin ai ma'ana ala ilmin ina kira ga musulunci akan ilimi wa targhiban fihi sannan kuma musulunci yayi targhib ya kwadaitar fihi game da ilimi din har ma annabi sallallahu alaihi ke cewa duk wanda ya kama hanyar neman ilimi ko bai zama malami ba inda yana neman ilimi don Allah to shi dan aljanna ne man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna wa ta'ziman liqadrihi sannan musulunci ta'ziman ya girmama liqadrihi da matsayin ilimi musulunci ya ba ilimi girma mai yawan gaske wanda Allah sallallahu Alaihi wasallama yana zaune wani mutum ya zo ya same shi ya ce na zo wurinka ne wanda Allah sallallahu Alaihi wasallama ce me ya kawo ka ya ce na zo ne in koyi ilimi a wurinka annan sulasula ce ba ko ka zo neman kuɗi ne ko suna a ce kana tare da annabi kai ma yanzu kaza ne kaza ba sai ce a'a wallahi na zo ne in koyi sanin Allah in bauta ma Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga inda yake zaune ya ce shi ya zauna a wurin yana zama sai annan sulasulai fara koro hadis ya ce marhaban li talibin ai marabala ne da wanda ya zo neman ilimi Allah ya sanar da ni cewa mala'iku suna shimfiɗa fuka-fukansu duk in ka fito gida za ka neman ilimi suna shimfiɗa fuka-fukansu shimfiɗa fuka-fukansu nan har sai da malaman hadisi suka yi saɓani wasu ka ce suna mun duk ɗalibin ilimi inuwa da fuffukensu har sai ya isa makaranta an fahimta wasu malaman suka ce a kan fuffuken sun ma kake tafiya Allah na ba su dama su riƙe ƙasar da kake kanta har sai ka isa wurin neman ilimi ina fata an fahimci wannan to shi haka annabi sallallahu ya ce duk mai neman ilimi wasiya ta ce shi ku kula da shi wannan shine ta'ziman li qadrihi wa tanwihan li ahlihi sannan kuma musulunci ya ba ilimi kulawa ta yanda ya bada tanwihan ai irtifa'an li ahlihi daukaka ga ma'abotansa ɗaukaka duk wanda ya ilimi sama zai rinka yi ba zai taɓa yin ƙasa ba duk wanda Allah ya bashi ilimi to matsayin shi ba zai taɓa yin ƙasa ba shi yasa za a iya cewa ga tsohon mai kuɗi ga tsohon gwamna yanzu nan da one week gwamnan Kaduna ba shine gwamna ba president ɗin Najeriya ba shine president ba amma za a zo a ce a tunda tenuwa ta ƙare yanzu malami ya koma jahili la ba za a samu wannan lokacin ba tanwihan li ahli Allah ya ɗaukaka masu ilimi wa bayanan li'adabihi musulunci ya ba ilimi kulawa ta yadda ya rinka bayanin ladubbansa yadda ake kiyaye neman shi da yadda ake kiyaye bayar da shi da irin sakamakon da ake samu fa huwa ahammul muhimmat da haka dai ilimi shine mafi girma mafi muhimmanci duk wani aiki mai muhimmanci wa min dala'il ahammiyatihi daga cikin abin da ke zama hujja dala'il ma'ana hujjaj daga cikin hujjoji waɗanda suke nuna a hanniyatihi muhimmancin ilimi mayali ga wasu kamar haka ba don su kenan ba amma malam zai kawo mana wasu na farko ya ce a wani ayatin unzilat fi hadhihi al'umma ayar farko da Allah ya fara saukar ma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil hassi alal ilmi ta sauka ne tana kwadaitarwa dangane da ilimi qala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce, Ikra, kai karatu, don me za ka yi, bismi rabbikan ladhi khalaq da sunan Ubangijinka wanda ya yi halitta. Ikra, kai karatu, yana ɗaukan karatun addini a farko, sannan duk wani ilmin nafiya, duk wani ilimi da zai amfana kamar injiniyarin, kamar abin da ya shafi asalin likitanci da sauransu. amma dukkansu in za ka yi suka tabbatar bismi rabbikal ladhi khalaq da sunan ubangijinka da ya halitta ma'ana niyyar kai zamto Allah kake nufi ba kwaɗayin abun duniya kaɗai ba duk matsayin da Allah zai kai ka a duniya wannan kafirai ma Allah yana kai su in kai shugaban ƙasa ne an taɓa yin shugaban ƙasa kafiri kristan amma bambancin ka da wanda ba shi ba shine kai musulmi ne akwai abin da za ka yi na adalci wanda shi ba lallai yayi ba na biyu daga cikin abin da ke nuna muhimmancin ilimi shine hidayatul khalqi shiriyan halitta mutane Allah ya sanya shiriyan mutane kallimi hatil kalma hidayatul khalqi shiriyan dukkan mutane wa sa'adatukum da rabautansu na duniya ko lahira duk wani mutum yakan samu shiriya ne ko yakan rabauta ne bil ilmi da ilimi da ilimi duk abin duk wanda zai taimake ka a duniya dole sai kana da ilimi yanzu ana so mu ce zama gwamnan kaduna bai da ilimi zai yiwu ba zai yiwu ba idan ana so mu ce zama shine ba an yi launcin refinery na dangwace ba kwana biyu da ya wuce inda dangwace bai da ilimin kasuwanci zai iya refinery ba zai iya yi ba to dole sai mu ce yana da ilimi sa'adatuhum rabauta na duniya ko na lahira duk wanda za a taimake shi a duniya dole sai ya yi ilimi ko yayi ilimi na aiki ko yin ilimi na kasuwanci amma duk wanda ya zauna bai ilimi to za a zo lokacin da an kore shi rayuwar shi ba za ta yi amfani ba sai dai a zubar da shi a wuce an gane ko yawwa wa hajatuhum ilaihi buƙatuwan mutane zuwa ga ilimi ashaddu shi yafi tsanani min hajatihim ila al-ma'kal fiye da buƙatuwansu zuwa ga abinci wal mashrab da abin sha قال الإمام أحمد إمام أحمد الله جكان صدر رحمة ياتي الناس إلى العلم idan ka gwada mutane dangane da ilimi zaka tarar da mutanen nan ahwaju minhum ila ta'am ilimin nan shi yafi bukatuwa su shi suka fi bukata ila ta'am fiye da abinci wa sharab fiye da abin sha mutum yafi bukatan ilimi fiye da abinci fiye da abin sha li'anna ar-rajula sai ma Muhammad ce ga dalili li'annar rajula domin kowane mutum ya hataju ila fa'am yana bukatan ya ci abinci wa sharab kowane mutum yana bukatan ya sha abin sha fil yaumi a rana marratan ko dai so daya au marrataini ko so biyu idan mutum ya ci abinci da safe zai iya zama har yamma wani sannan sai ƙara ci ya ci da yamma wani har safe ba zai ƙara neman abinci ya ci ba an gane abinci da abin sha an kasha so dai ko so biyu a rana zaka iya jin kakai har gobe sai ce amma wa hajatuhu ila al-ilm shi ko ilimi bukatuwanka gare shi bi adadi anfasihi gwargwadon numfashin da kake yi kamar da kake shakan iska da kake fitar da shi a rana ba za ka san sono ka shaka sono ka fitar ba to kama ka kake bukatar ilimi me yasa yanzu sallah da muka gama tana bukatar ilimi ko ba ta bukata tana bukata in za mu shiga toilet yana bukatar ilimi ko bai bukata yana bukata mun sana shiga da kafan hagu ana yin addu'a ba a kallon alƙibla duk ilimi ne sannan in za ka fito za ka fito da dama kuma za ka ce gofranak ilimi ne in za ka shiga kasuwa ilimi ne akwai addu'an shiga kasuwa in ka ga wani wanda Allah ya jarabe shi da wani rashin lafiya ko an yanke mai hannu ko ya makance ko ya gurgunce akwai addu'an da idan ka yi wannan abin da ka gani kai har ka mutu ba zai taba samun ka ba kaga mutum bai da ilimi ba zai san wannan ba adadin anfasihi shine abin da Imam Ahmad yake nufi ana ganewa na'am sai malai ce abu na uku daga cikin abin da ke nuna muhimmancin ilimi shine ta'alimin wanci ko kuna so ku san wancan addu'an ne duk wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ga wani mubtala mubtala shine wanda aka jarrabe shi ko da rashin lafiya ko a halittan shi ba cikakkiyar halitta ba ko dai kaga wani an jarrabe shi da wani abin da kai baka sha'awar a ce wannan abin ya same ka sai mutum ya ce alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin min man khalaqa tafdila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har ka mutu wannan jarabawan kai ba zai taba samun ka ba idan makaho ne ka gani ka wannan addu'an har ka mutu da idanuwan ka zaka mutu idan mai hannu ɗaya ka gani haka zan maimaita alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila alhamdulillahi alladhi عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من من خلق تفضيلا wanda bai rike ba sai nemi audio a tura mishi mun fahimci wannan ko muhimmanci na uku na ilimi talimul ilma duk wanda ke koyar da ilimi duk wanda Allah ya sa yayi ilimi har yana da ilimin da zai koyar da wani min muhimmatir rusul min muhimmat amin a'mal min muhimmat yana daga cikin ayyuka na ar-rusul manzanni koyar da mutane ayyukan manzanni ne da Allah ya turo su daga cikin annaba ila aqwamihim su zo su yi zuwa ga mutanansu kenan Allah ya baka ilimin da har kana iya koya ma wani to yanzu kai ma Allah ya ce make ka ka fara irin aikin da aka aiko manzanni shi shine arzikin da bai karewa idan mutum ya rasu ya bar kuɗi mai yawa za a zo wani lokacin da kuɗin duk sun kare kun gane za a zo lokacin da duk kuɗin ya kare ba shi ma ya rasu ba kuɗin ba gidan kila ma gidan da ana ganin duk anguwanku gida ya fi kowanne kyau za a zo kuma ya zama ba ƙauyen gida an gina wasu gidajen da sun fi shi kyau yanzu ba ta shi ake ba to kuɗi yana tafiya amma banda ilimi banda ilimi yanzu su imam ibn kathir da suka rubuta littattafai har zuwa yanzu ga tafsiran su nan shekara 100 na ba mu taba ganin su a kyamara ba ba a yi hoton su ba ba sa satellite ba sa internet kun fahimta in an je kasashen su dimash ina ne duk ba za mu gansu ba amma kuma ga littafin su yana nuna mana yadda ake bin Allah sun kuma ana ta zurara musu lada a kabarin su kabarinsu ya zama raudatun min riyadil janna insha Allah yanda MTN ke samun kuɗi fa sakan ana recharging card ana making calls to haka su ba suke samun lada a kabarinsu me yasa ilimi a lokacin sakon da sun fi su kuɗi amma yanzu su duk ayyukan su ya tsaya an gane to don da Allah ya bashi ilimi yana koyar da ilimi yana ya samu darajar ayyuka irin na manzanni qala subhanahu an Allah mai tsarki ya faɗa an Ibrahim dangane da annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim da ya san darajar ilimi ya san yanda Allah ya ba ilimi matsayi sai annabi Ibrahim ya ce rabbana wa ba fihim rasulan ya Allah ka aiko da jakada manzo a cikin family na a cikin zurriyana minhum daga cikin zurriyana sannan wannan annabin da zaka turo ina so bayan na mutu shi ma in yazo yatlu alaihim ayatika ya rinka karanta musu ayoyinka yana koyar da su alƙur'ani wa yu'allimuhumul kitab kuma ya san yatlu alaihim ayatika yana karanta musu ayoyinka waɗanda wahayin da zaka yi masa wa yu'allimuhumul kitab kuma ya koyar da su alƙur'ani wal hikma da sunna shine abinda malamai suka fassara wannan ayan da shi an gane ko wa yuzakkihim sannan ya rinka tsarkake su ma'anan wa yuzakkihim ya rinka koya musu ɗabi'u masu kyau wanda suke kai mutane gida aljanna tarbiyya kenan innaka lalle kai Allah antal aziz kai ne mabuwayi ka isa ka aiko in kace zaka aiko ba wanda zai hana alhakim kuma kana da hikima daga cikin hikiman ka shine kana aiko manzannin dan haka ina roƙo Allah a family na ni ma a samu wanda zai zo ya ci gaba da abin da ka zabe ni akai saboda annabi Ibrahim ya gane matsayin da Allah ya bashi kun fahimta ko mala ce wa ƙala ta'ala kuma Allah maɗaukin sarki dangane da muhimmancin ilimi ya faɗa mana annabi na Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam dangane da annabinmu Muhammad tsira da aminci Allah sabbata gare shi Allah ta'ala ya ce laƙad mannallahu alal mu'minin laƙad haƙiƙa mannallahu Allah ya yi kyauta mai girma almannu shi ne kyautar da take mai girma Allah ya yi gwaggwaɓa babban kyauta alal mu'minina ga mu'minai mu da muka yi imani da Allah Allah ya mana wata babban kyauta yaushe ne ya aka yi mana kyautan id ba'atha fihim rasulan ta yanda Allah ya aiko da manzo a cikin mu aka zabe mu aka turo manzo ba a turo shi a cikin mala'iku ko aljanu ba kun gane da Allah ya so sai ya sa manzon shi zo daga cikin mala'iku kun ga ba zabe mu ba kenan sai a bar mu kaman awaki yanda suke ta yawo a gari akwai an ta fita bata san inda za ta ba da inda ta je kawai nan za ta bi wani wurin a kore ta ta kwanta akan boda da Allah ya so haka zai kyale mu amma sai sai yayi mana kyauta babba ya aiko manzo a cikin mu wannan manzon kuma min anfusihim daga jinsin mu irin mu yanda zamu gane sakon da yazo da shi yanzu inda mala'ika zai shigo nan ajin ya zauna in za a yi ta zama a ajin nan duk za mu mutu shi bai mutu ba saboda shi bai ci bai sha bai ci abinci bai sha muku yanzu aka ƙara minti biyar ko karatu ake wani idan shi zai yi ja ko ya ta hamma yanzu ma na ga wata tana hamma ko ba haka ba ne duk mun gaji amma mala'ika bai cin abinci shi kuma baya sha an fahimta to sai Allah ya turo mana manzo irinmu ya tulu alaihim ayatihi yana karanta ma muminai ayoyinsa wa yuzakkihim yana tsarkake musu ɗabi'unsu wa yu'allimuhumul kitaba kuma yana koyar da su alqur'ani wal hikma da sunna wa in kanu min qabl fi dhalalin mubin duk da sun kasance a baya kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la fi dhalalin mubin suna cikin bata mabayani shine bauta ma gumaka da shirka da kashe ƴaƴansu mata an gane ko wa qala subhanahu kuma Allah madaukakin sarki a wani wurin yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda Allah shine wanda ya aiko manzon shi da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya li yuzhirahu dan ya rinjayar da addinin musulunci ala dini kullihi akan sauran addini gaba daya saboda musulunci yazo ya share sauran duka addinan ya bar musulunci shi kadai wannan kuma rinjayar wanda Allah zai ma musulunci walau karihal mushrikun ko da mushrikai ba su so sai musulunci ya samu daukaka to sai malam yace tunda Allah ya kawo kalman huda a cikin ayan falhuda abinda ake nufi da shari'a a cikin ayan da muka karanta huwa ilmun nafi' shine ilimi mai amfani shine mene ilimi mai amfani idan Allah ya ba mutum ilimi mai amfani to ya bashi shari'a Allah ka bamu wa dinil haqq addini na gaskiya kuma da Allah ya faɗa a cikin ayan abin da yake nufi huwal amalu salih shine ayyuka nagari Allah ya baka ilimi kuma ka rinka aiki da ilimin Allah ya ba mutum ilimi kuma ga yana aiki na kwarai da ilimin to shine mutum ya dace da wannan aya din sai da nawa na'am na hudu malai ce daga cikin muhimmancin ilimi na hudu shine al'ilmu shi ilimi sabiqul amal ya riga aiki ilimi yana ya wuce aiki ilimi ya fi aiki muhimmanci duk aikin da mutum zai in ba ilimi da matsala an fahimci magana sannan kuma wa daliluhu sannan ilimi ne ma ke nuna yadda ake yin aiki idan mutum yana da ilimi ne sannan zai gane abin da Allah ke so kuma ya aikata wala tasukul a'mal domin babu wani aiki da zai inganta wala tukbal kuma babu wani aiki da Allah zai amsa ba aikin da Allah zai yadda aiki ne mai kyau kuma babu aikin da Allah zai dai karbi wannan aikin illa bil ilmi sai da ilimi sai idan an yi aikin da ilimi qala subhanahu Allah madaukaki Allah mai tsarki ya ce fa'lam ka sani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ya kai mai karanta alkur'ani me za ka sani annahu yanda gaskiyan al'amari yake shine la ilaha illallah babu abin bautawa bisa cancanta face Allah kada a ce babu sarki sai Allah kar a ce ba abin bautawa da gaskiya wannan duk kuskure ne bai fassara kalmar shahada ba kun gane hakikanin fassarar kalmar shahada shine la ma'budu bi haqqin illallah babu abin bautawa bisa cancanta face Allah wannan shine cikakken fassarar kalmar shahada cewa babu sarki sai Allah kuskure ne cewa babu ambauta da gaskiya sai Allah kuskure ne cewa babu ubangiji sai Allah kuskure ne babu ambauta bisa cancanta face Allah shine daidai abinda Allah yake nufi da kalmar shahada to shine fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani yanda al'amari yake shine babu ambauta bisa cancanta face Allah wastaghfir li dhanbika kuma ka nemi gafaran zunubanka ka nemi Allah ya gafarta maka zunubanka walil mu'minin haka nan mu'minai maza su ma su nemi Allah ya gafarta musu zunubansu ko ka nemi Allah ya gafarta ma mu'minai maza zunubansu ya Allah kai mana gafara wal mu'minat haka nan da mu'minai mata kuma mata ku roki Allah ya muku gafara an gane ko ko ka roki Allah ya ma mu'minai gata muminai mata su ma Allah ya musu gafara manzo Allah sallallahu alaihi ka roƙa musu wannan kuma annabi sallallahu alaihi ya roƙa mana Allah ya amsa sai da nawa na biyar ko daga cikin muhimmancin ilimi malice al-ilmu kun ga ilimi alladhi athna Allahu alaihi wanda Allah ya yabo a kansa ilimin da Allah ya yabe shi ilimin da Allah ya ce wannan ilimin shine yafi kowanne huwal ilmu shar'i shine ilimin addinin musulunci saboda yana da kyau mutum yayi karatun boko yana da kyau mutum ya zama dan kasuwa yana da kyau mutum ya zama injiniya yana da kyau yana da amfani saboda zai amfane ka addinin ka zai amfane ka a rayuwanka an fahimta amma wanda ya mutu bai iya ba kuma Allah ba zai tambaye shi me yasa bai iya ba amma addini ko kowa sai an tambaye shi a kabari sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Imam Muslim sai an ce wa ma dinuka menene addininka menene addininka me ka bi ka bauta ma Allah da ka bauta ma Allah ka san hukuncin shi ko baka sani ba to huwa al-ilmu shar'i ilimin da Allah ya yabe shi shine ilimi na shari'a wa ma siwahu duk wanda ba ilimin addinin musulunci bane wasilatun ilaihi tsani ne da yake taimaka ma mutum zuwa ga musulunci zaka zama iya zama injiniya ka gina masallatai kaga ka samu lada ko ba haka ba zaka iya zama medical doctor ka bude asibiti ka rinka taimakon musulmai kaga shi ma ka samu lada abinda musuluncin ke so ne ka aikata ina fata an fahimci wannan to amma wanda ya fi zama dolan dolan dole wanda babu uzuri a wurin Allah shine na addinin musulunci saboda Allah ya turo mu duniya ne dan mu bauta mishi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to duka biyun suna da muhimmanci amma wanda yafi shine na addini ka ilmun nahwi kaman ilmun nahwu au au au mu'inun alaihi ko ko na abin da ke taimaka ma ilmun nahwu din kal'ulumin duniyawiya kamar ilimi dai na na mene na duniya kamar mata su zama chef ko su iya abinci haka ne a buɗe restaurant mai kyau kaga wannan yana taimako ko za a samu mai za a samu kuɗi wasu kuma za su samu aikin yi za ka samu lada ko mutum ɗaya ne ke aiki a wanda kake da shi kana da lada haka ne to amma wanne ya fi shi ne na addini to duk da haka kuma za ka yi amfani da duniya ka samu lahira za a yi amfani da duniya a samu mene a samu lahira idan an yi amfani da ita sai inda Allah yake so kamar da sayyidina Usman yayi da Allah ya ba sayyidina Usman kuɗi sai ta ba musulunci kuɗin sayyidina Abubakar da Allah ya ba shi kuɗi sai ta ba musulunci kuɗin sai Allah abin ya burge Allah sai Allah ya bi sayyidina Abubakar sai ce allazi yu'ti malahu yatazakka da sayyidina Abubakar ake magana wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza abinda ya faru annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma sahabbai za a je yaki yace ku kawo gudunmuwa wa addini kowa ya kawo gudunmuwan shi akwai ta mata ma ita da ta je ɗakin ta ta duba ta ga bata da kuɗi ga bata da abin da za ta iya bayarwa jikinta na rawa sai jaririnta da ta haifa ko sai ta ɗauki jaririnta ce a kai ma annabi sallallahu alaihi wa sallam a tafi yaki aka kawo jariri yana kuka mutane suka ce ah ina mahaifiyar shi aka ce tana gida ina a ya haka aka ce ai ta ce ne a kai ma'anar su wasu shi a kai ma'anar su ka ce kaga mahaukata haka da ce kaga haukan mata ko ko ita cewa ka gani ya za a kawo jariri me za a yi da jariri ana neman kuɗi me jariri zai yi ka gani ira annan su wasu ce ku tambaye ta ku tambaye ta me yasa ce haka ta ce yawwa da aka tambaye ta ta ce to abin da ya kamata kenan ta ce ni na ga ina jin kunyan annab sulasula ya ce a kawo gudunmuwa addini in kasa shi ne na ba da jariri na annab sulasula ya riƙe jaririn idan an kawo mishi harbi sai ya sa jaririn ya tare harbin sai jaririn ya mutuwar shahada ne kuma sai in tashi ra alkiyama mahaifiyar shahidi shi a aljanna ne a aljanna sai sabai suka yi shiru annab sulasula ya ce allahu akbar ku bani yaron da ya karɓa yi ma yaron addu'a ya ce a maida mata ɗanta sai da duniyar musulunci ya zo ya alfahari da shi da ya girma me ya faru tsarkin zuciyarta kun gane sai na abubakar allazi yuti malahu ya tazakka da muke magana shi kuma sai kwaso duka gidan shi kuma sai na abubakar yana da dukiya hatta bilal bin raba shi ya siye shi a bawaye ya yanta shi a musulunci sai na abubakar ya kawo duka dukiyarsa aka ce bai kabar ma iyalanka ka kwaso duka komai ya ce na bar musu Allah da mannansa in su muminai ne Allah ba zai tozarta su ba kawai a ba Allah duka annan su wasu ne ce gaskiya ne amma ka ibo wani abu su ma ka kai musu shi ne sai munafukai suka fara hudu ana so a nuna mana mu ba mu isa ba kowa aka fara zagin sai na abu shi ne sai Allah ta'ala ya ji haushi sai saukar da wannan aya alladhi yuti malahu yatazakka ni na san cewa sayyidina abubakar ya bayar da dukiyarsa ne dan ya tsarkaka ya samu aljanna wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtiga wajhi rabbil a'la a ƙarshe Allah ce wala saufa yarda da sannani Allah sai dai mai kyautan da sai ya yarda shi dan aljanna ne ran da zamu hadu kyautan da zan mai habawa sai ya san yau bashi ba shiga wuta sai ya yarda kun gane sannan wani ya zo da dabino tafin hannun shi guda ɗaya shi kuma ya zo an taru kowa da ka gudunmuwa zai wuce sai suka ce da shi wanda faska zage sai na abakar ɗazo suka ce ina za ka yi ce a ba annan su lafi na ce a ka gudunmuwa ba suka ce e to kai me za ka kai ce dabino da sai suka ce kai sai suka kalli junan suka fashe da dariya sai ne ce inna allaha la ganiyun an haza haka suka ce Allah ya fi ƙarfin mai za da dabino sai na abubakar ya kwaso GRA gaba ɗaya kawo kazo da wani dabino kalle ka fa kun ga shi sai na abubakar ɗin ba su ƙyale shi ba sai da suka ce riya yake yi shi ma yanzu wanda ya kawo fi sabilillah sun ce mai Allah ya fi ƙarfin wannan sai ce to ku bari in kai ma'annan sulasula in ya ce ba a so shi kenan kawai ni dai ku bar ni yana wucewa sai Allah ya saukar da aya a suratul tauba allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum Allah ya ce ni na san dan kadan na bashi shi yasa kuka ga ya kawo kadan da na bashi da yawa to na san cewa da yawa zai kawo zuciyarsa tana da kyau ina fata an fahimci wannan to shine anan malam da ya kawo ke cewa kaman ilimi wanda yake na duniya قال ابن رجب ابن رجب الحنبلي الله يمسى رحمه yace fa afdalul ilmi ilmin da yafi kowanne falala al ilmu billah shine ilmin da zai sa ka san Allah wa huwa al ilmu bi asma'ihi shine ilmin da zai nuna maka sanin sunayen Allah wa sifatihi da siffofin Allah wa af'alihi da aikace aikacensa mun zo babin su zamu fadada allati tujabu li sahibiha wanda irin wannan ilimin ne yake wajabta ma wanda ya same shi ma'rifatullahi zai san waye Allah wa khashyatahu kuma zai sanya mishi tsoron Allah idan mutum ya san Allah hakikanin Allah ba zai zo a gaban mutane nuna shi mutumin kirki ne a bayan idan mutane ya saba ma Allah ba kun fahimta ko annabi sayyidina abubakar ya tura sayyidina umar ya rinka yin alƙalanci a wani wuri sai na umar ya zauna ya daɗe ya kwanaki ya gashi ba a kawo mishi complaint ɗin faɗa ko sulhu ba sai dawo wurin sai na abubakar ya ce ah ni fa gaskiya ka cire min wannan aikin sai ce alaka ce a cire maka aiki mai muhimmanci hukunci tsakanin mutane ya ce to zaman banza nake ya ce subhanallah me kake nufi da zaman banza ya ce to ba wanda yake kawo ƙaran wani gabana in ma sun yi saɓani sai wani ya yafe ma ɗan ƙoshi kafin su zo me yasa saboda sun san girman Allah amma mu yanzu akwai police station akwai barikin sojoji amma har yanzu sace mutane ake saboda ba a san waye Allah ba wanda ya kashe wani saboda ya sace mai waya da wanda ta daba ma yar kishiyan ta wuka ya fasa cikin ta ta manta alam ya alam bi anna Allah yara ta manta inna rabbaka labil mirsad ta manta ko ta kashe ta Allah zai dawo da ita kuma ya tashe ta ya manta ko ya sace wani ya kai shi daji shi ma kuma Allah ya sa mala'iku su dauko ran shi to ya zai yi sabai da suka san Allah sai zamto ba su da laifi da yau to haka har yau duk wurin da aka san Allah ake aiki da umarnin shi ga yafi ko ina zaman lafiya kamar Saudiya Saudiya suna aiki da tsoron Allah duk wanda ya saba sai sun saba ne shi in yau dan shugaban kasa ya sata sai sun datsa hannun shi shi yasa sai mutum ya zo da motar shi ta miliyan 30 ta miliyan 50 ya aje iPhone 13 Pro Max ɗinsa a mota ya aje dollars motar shi na buɗe a traffic zai parking ya shiga kasuwa ya je minti 30 awa ɗaya motar shi na buɗe kuma zai fito ya ɗauki motar shi da kuɗin shi ya tafiya shi me yasa saboda masu tsoron Allah suna da yawa a ƙasar kuma ana aiki da dokan Allah mutum na tabawa kyamara na kallon shi duk inda ya shiga sai an zakulo shi ko kabari ya shiga sai an fito da shi to saboda haka sai zama na amme ne an zauna lafiya to shi yasa ma'rifatullah wanda ya san Allah wa khashiyatihi zai samu jin tsoron sa wa muhabbatuhu mutum zai so Allah duk wanda ya san Allah ka duba yanda Allah zai baka sha'awa yanzu ba damina ne muka fara ba ba ku ga tsirrai ciyayi sun fara fitowa ba ba za ka ga an je gona sai ka ga masara mangwaro rake gwanda komai na ta fitowa saboda wa saboda mu mata'allakum wali an'amikum sai ka ga shanu sun yi yawa sai kaga mutum ya ji ya shuka buhu ɗaya a gona ran da zai kwaso sai kaga pick up pick up dab dab ke ta fito da masara Allah zai baka sha'awa ina fata kun fahimta ka duba yadda baka da lafiya ka ɗaga hannu ka ce Allah kawai sai ka ji lafiya ya samu wannan zai sa kasowa ne kaso Allah subhanahu wata'ala to mahabbatuhu duk wanda ya san Allah zai so Allah wa haibatuhu mutum kuma zai ga girman Allah kwarjini kun san kwarjini ko menene kwarjini kaga mutum ba tsoron shi kake ji ba kana son shi a ranka amma baka so a ce kai mishi laifi ina fata kun fahimci wannan to Allah shine fi kowa wannan sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai duk wanda yake mumini musamman wanda yake sallan dare musamman wanda yake yawan azumin nafila Allah yana sa mishi kwarjini a cikin mutane ta yadda mutane suna son shi kuma ba su so a ce wani abu nasu na aibi ya je kunnen shi to haka nan Allah idan ka san Allah irin zaka so ya zaka yi ran alkiyama a tashi Allah ya ce wani hadda kai kun fahimci magana yanzu haka zaka yi mun in halice ka in baka lafiya in azurta ka abinci na iska na ruwan sha na ƙasa na numfashi na tufafi na amma ni za ka yi ma haka haiba za ka ga girman Allah za ka ji kunya a ce ka haɗu da Allah ka zo mai da laifi da dacci to amma za a yi kai wannan sai ka san Allah wanda bai san Allah ba ko sallah bai kiyayewa ko sallan jam'i bai zuwa sannu kun ga wani mara haiban ko ƙarfin hali ɓarawa da sallama Allah ya fi maka iskini wa ijlaluhu wa wa mene wa azmatuhu mutum zai girmama Allah mutum kuma zai kambama al'amarin Allah ma'ana idan Allah ya ce zai faru kawai zaka ji kayar da zai faru in duk duniya sun ce ba zai faru ba inda Allah ya ce kai ka san wallahi sai ya faru ko ba haka bane haka ne wattabattul ilaihi da yankewa a koma mishi wadhkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila at-tabattul ka yanke ka koma wurin Allah me koma wurin Allah da abin da yace bai so kawai ni ma bana so kun fahimta da abin da Allah yace yana so ni ma ina so in duk duniya za su zage ni ni dai shi nake so yayi min daidai in muku misali da wani sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ma maza su sa zobe na zinare kuma an haramta mana mu sa tufafin alharir amma mata su an halasta musu kun fahimta sai dai mu ya halasta mu sa azurfa kamar wannan na hannu na azurfa ne daga cikin abin da yasa muke sa shi shine idan yana hannunka sihiri ma ba zai kama ka ban ji malamai an gane to maza ba su sa zinare gold amma an yadda mata su sa su su ado da shi a duniya a ranar alkiyama za mu sa don Allah ce wali ba su kun fi ha harir insha Allah mun je aljanna za ku ga kalan nawa zan sa white zan sa green ko kuma mata za ku sa purple za ku sa pink ko ba su za ku sa ba su za su sa kalan mata kenan to wannan sahabin ya sa gold a hannunsa sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu tun ina da rai a cikin ku mutum zai dauki garwashin wuta ya rinka sa a hannun shi me ya nuna haramun ne namiji ya sa gwal tunda mata sun sa bai hana su ba wallahi wannan sahabin sai ya cire wannan zoba sai ya jifa da shi kun ga attabattul ya yanke nan da nan ya koma bangaren da Allah yake so annabi sallallahu alaihi ya ci gaba da bayani akai ta karatu da sauransu da aka tashi sai sahabbai suka ce mishi to yanzu ka dauka zoben ka je ka siyar mana ko ka sai da wakai ko ka sai tunda gold yana da tsada duk gold da za a yi zobe da shi a yanzu ko da karami ne grammage in shi zaka ga sai ya kai dubu ɗari kaza in ma yana da nauyi sosai zai kai miliyan kaza suka ce ka je ka siyar sai ka amfana da kuɗin tunda an ce haramun ne sa zoben amma ai ba haramun ba ne kuɗinka kun san me ya ce sai ce haba jama'a yanzu annan sulasula ya ga abu a jikina ya faɗa kuma ku ce in sake kula wannan abu suka ce to ai bai ce maka haramun bai ce duk da bai ce haramun ba ne ba ni ba wannan zoben har abada ba dai ni ba in wani zai ɗauka ya je ya siyar shi ya ɗauka ya je ya siyar amma ni annabi faɗa akan abu yana jikina a ce dawo da shi jikina ba ni ba shi attabattul kun ga ake yankewa a me a koma bin Allah a yanke zuwa gare shi shi ne malam ya ce wa tawakkula alai da dogaro a gare shi wannan suna da faɗi warida anhu da yadda da shi in Allah ya ce yana so kawai muna so ko ba shi kenan ba in Allah ya ce baya so mu ma mun hakura ko da za mu sha wuya a duniya za mu yi hakuri mu ba abin da Allah yake so saboda me mun san zai ba mu abin da ya fi shi kuma dama ba abin da Allah zai taɓa cewa Allahu ya dikum ba abin da Allah zai canza maka a duniya saboda shi sai ya baka abin da ya fi shi kun gane kaman zakka ba ana cewa mutai ba da 1 over 40 na dukiyarsa ba a zakka to kafin shekaran ta dawo in Allah da sai kaga Allah ya multiplying kudinka fiye da wanda ka bada in ma bai baka kudin ba sai baka da nagari ko ya baka imani ko ya baka gida ko ya baka aljanna ba shikenan ka ci nasara ba wannan nasara ne sannan sai ya ce me wal ishigalu bihi da shagaltuwa da Allah duna khalqihi ba bayinsa ba me ake nufi da shagaltuwa da Allah me Allah yake so in yi kullun ina tunanin abin da yake so in aikata duna mene khalqihi ba ka shagalci da mutane ba ka aiwana ya fada kwata yanzu bai da kuɗi ina ruwanka kun fahimci magana aiwana bai iya karatu ba ina ruwanka kai ka bashi kwakwalwa ba Allah ya halicci abin shi ba kun gane magana me yasa wance kaza me yasa ba ruwanka ba ruwanka da mutane duk wanda kaga yana zagin mutane to shi kazami ne a wurin Allah saboda ba mai iya zagin wani sai wanda already shi kazantan jikin shi yafi na wanda yake zagi baka iya ganin dattin jikin wani sai kai ma da datti a jikinka an gane to ishigal billah ana so mutum shagaltu da Allah me shagaltuwa da Allah karatun Qur'ani azkar da sauransu sannan ya ce wa yadda bi udalika sannan kuma bayan ka gama wannan game da Allah sai abin da zai biyo baya al'ilmu bi mala'ikatihi sanin suwaye mala'iku sanin su mala'iku yana da muhimmanci saboda wa inna alaikum la hafizin akwai yanzu duk maganar nan da nake suna ta rubutawa kuma duk abin da kuke dinnan wallahi suna rubuta ra alkiyama kuma sai sun kawo ma Allah report na abin da muka yi kowa sai an karanta duk abin da ka faɗa akwai tape recorder a wuyanka yana recording kun ga irin memory card da ke cikin waya kai downloading abu ka bar shi a waya to haka akwai wani tape recorder a wuyanmu Allah yana recording duk abin da muke yi kuma ra alkiyama za a publishing din shi a mai da shi littafi a ba kowa ya karanta nashi ba ni na fada ba suratul isra wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban alqahu manshura za a kiyama za a fito mu kowa da littafinsa wanda za a watsu kowa ya ɗauki nashi Allah za a ce da mutum ikra karanta kitabaka littafin ka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba ka ga da kanka kai dan wani gida ne aljanna ko wuta Allah ka samu ga alkhairi to wannan wa kutubihi sannan sanin littattafai wa rusulihi da manzanni wa yawmil akhir da rana ta karshe wa tafasilu zalika da rarrabuwan haka bayanan su filla filla wal ilmu bi awamirillah daga nan kuma sai kai kokarin samun ilimin sanin me Allah ke so kai wa nawahihi da abinda Allah ya hana don ka bari wa shara'ihi da dokokinsa shine shari'a doka an ce kai sallah an ce kar kai sata an ce kar ka sha giya an ce kar kai zina kaga wannan duk hani ne amma an ce ka sada zumunci an ce ka yi sallah an ce ka tausaya ma mai rauni an ce ka karanta alqur'ani wa an atlu alqur'an wa ratilil qur'ana tartila kaga awamirihi wa nawahihi da ake nufi kenan wa shara'ihi da dokokinsa wa ahkamihi da hukunce hukunce ya ake yin sallah ya ake sallan sallan gawa ya ake wankan janaba wannan dole ka san su in dai zaka zauna a musulunci an fahimci wannan to kaga ilimi ne zai baka wannan hukuncin shi yasa a mata za ku ga nana Aisha te fice te wani irin fice a duniya wanda har a tashi alkiyama al-Imam Ibn Kathir yace ba a taba a tarihi tun daga annabawan baya har annabi sallallahu alaihi wasallam har wannan zamanin ba a taba tarihin mace mai ilimin nana Aisha ba hadisanta da ta ruwaito guda 6000 da wani abu dubu shida da wani abu kun fahimci magana to wannan ya sa ne gashi ta rasu amma kullum sai an mata addu'a kullum kullum za ka ga hadisinta game da abin da ya shafi aikin haji za ka ga hadisinta game da jinin haila za ka ga hadisinta game da wankan janaba za ka ga hadis haka duk inda ka ɓilla na na'isha na na'isha na na'isha na na'isha me yasa ilimi ina fata kun fahimci magana shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce duk duniya ka fi so yace na na Aisha akan minbari sai wace sai sayyidina Abubakar duk in ka duba zaka ga me yasa ilimin su da addini da sanin abin da Allah ke so da aiki da shi shi yasa Allah ya daga darajar su haka mu ma Allah ka bamu namu kasar wa ma yuhibbuhu kuma da ilimi ne zaka san abin da Allah yake so lil ibadihi daga bayinsa min al aqwal na daga magana ne in ka fada Allah yana so wal a'mal adh-dhahira kuma da ilimi ne zaka san ayyuka na zahiri da zaka yi wanda Allah yake so wal batina da ayyuka na boye waɗanda Allah baya son su kamar me in ka kudirce a rai yake bata musulunci me in ka kudirce a rai ka tsira kamar cewa akwai Allah Allah ya daidaita kan al'arshi kaga wannan duk a ranka zaka ne zaka kudirce su wa bai kurihuhu kuma da ilimi ne zaka san abin da Allah baya so min ibadihi daga bayinsa min al'akwal na daga maganganu kamar alfasha faɗin duk wani abu da yake nuna alfasha Allah baya so ina fata mun fahimci wannan kamar ƙarya kaga magana ne Allah bai san ƙarya duk mai ƙarya annan sulasula ya ce akwai mutane uku da Allah ba zai kalle su ba kallo na rahamaran alkiyama kuma Allah ba zai musu magana ba sannan suna da azaba mai raɗaɗi a cikinsu mutum ukun annan sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda yake siyar da kayan shi da rantsuwa na ƙarya in ya zo aka ce nawa littafin nan ya ce biyar, a ce da Allah ka bar mana uku, sai ce wallahi tallahi ni ma ban siya haka ba kuma fa bakwai ya siya kun ga yayi rantsuwa kuma ƙarya ne abin da ya rantsuwa a kai cewa ba haka ya siya ba to irin wannan Allah bai tausayi su ko ba zai kalle su da da rahama ba kai na gaba na sauri faraji subhanallah minti nawa ya rage minti takwas ya rage ko ya rab wa ma yukrihu min ibadihi min al-aqwal wal a'mal adh-dhahira da ayyuka na fili kaman sallah wal batina da na koyi kaman kudiri da muka fada wa ma yukrihu min al-aqwal wal dhahira wal batina wa man jama'a hadhihi al-ulum duk wanda ya tara irin waɗannan ilmoman fa huwa min al-ulama to Allah ya ce make shi ya jiga cikin malamai arrabbaniyin waɗanda suke masu rainon imanin wasunsu wanda su ne ake ce mal'ulama ubilla malamai wanda suke masana ga Allah malamai masana ga Allah ba malamai masu duba ba masu bugun ƙasa su zane su ce ai a ɗaura laya kaza ai kaza waɗannan ba ulama ulama usu ake ce musu malamai ɓatattu masu ɓatarwa munana mugayen malamai amma al'ulama ubilla malaman da suka san Allah su ne masu koya ma mutane addini al'ulama ubi amrilla ma'ana wanda suke masana abin umarnin da Allah ya bayar wannan yana cikin majmu'u rasal ibn rajab na shida shine li ahmiyatil ilm saboda muhimmancin ilimi ne amara Allah nabiyahu Allah ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallam bit tazawwuj minhu cewa ya roki Allah ya masa ƙari saboda ilimi na da muhimmanci ne ya sa Allah ya roƙi ya umarci annan sulasulan ya nemi Allah ya ƙara masa ilimi duk ni'iman da Allah ya ma'annan sallallahu alaihi wasallam babu wanda aka ce ma'annan sulasulan nemi ƙari sai ilimi mala ya ce faƙar ƙala azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya ce wa ƙun rabbi zidni ilma kuma ya kai annan sulasulan ko ya kai mabiyin manzo Allah sulasulan ka ce ya Allah ka ƙara mini ilimi wa nasihatul ulama dan haka dai ku sani nasihan da malamai suka yi hiya ita ce a tazawudu min al'il mutum ya nemi ƙarin ilimi don Allah ya baka ilimi ba ka taɓa talauci ba kun fahimta da ilimi ne za ka san duk yadda za ka yi ba ka yi talauci ba ƙwala ibn al-jauzi ina nufin talauci na sanin Allah ƙwala ibn al-jauzi ibn al-jauzi Allah ya masa rahama ya ce wa ma a zalu uharridun nas ban gushe ba ina kwadaitar da mutane alal ilm akan cewa su tashi su ilimi ina gaya ma mutane ku fa tashi ku ilimi li'annahu nur domin shi ilimi fa shine wannan hasken alladhi yuhtada bihi wanda ake shiriwa da shi in Allah ya baka ilimi to kowa ba wanda zai raina ka a duniya kun fahimta idan mu ce yana da ilimi tsoron shi ma ake ji ko ana so a raina ka an san in kai rubutu za a ga ilimi in kai magana za a ji ilimi sai ka ga ana shakkanka amma wanda bai da ilimi sai an ce dalla rufa mutane baki mai ka sani kun fahimta kun gane ko yawa wata rana je wani masallaci yana itikafi sai wani mutumin ƙauye ne ba fillata ne yazo sunan shi Umar shi bai da karatu akwai dan uwan shi kuma sunan dan uwan shi Abdul Karim shi kuma ya dade da zuwa birni ya dan yi ilimi har ya bude provision store kusa da masallaci ranar Arafa ana yin azumi sun kama hanya sai shi Abdul Karim din yace ma Umar din takwarana shi wanda bai da karatun yace suna cikin azumin Arafa yace ka raka ni kasuwa in siyo kaya gobe sallah zan yi ciniki sai yace mu je haizar rakaka mafi latin ce hai mutahi sun tafi sun kama hanya sun je suna tafiya shi bai san ana azumin arafa bai da ji wahalar azumi ya manta yana azumi bai taba yi ba a rayuwar shi kawai sai abdulkarim din na ta magana sai juyo bai ganshi ba a da ya waiga sai ganshi can kusa da wani masallaci ya cika kofi da ruwa ya kusan shan rabin kofi sai ce da shi hai umar kada azumi sai ya saki kofa ƙasa ce na halaka ya sa nishi a kai ce hai na halaka sai abdulkarim ya ce a'a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda man akala ne wanda ya ci ko ya sha ya manta to ai yana da ladan shi azumin shi nan kawai kamewa lakai sai ya ce ma abdulkarim hai ƙarya kake hai jahili ne yaushe kai ilimi sai fara kuka fa kuka sosai shi Umar din ya rinkai to ina kwance a masallaci sai abdulkarim din ya ji tausayin shi Umar din yana ta kuka ya damu kawai ya sha ruwa yana azumi yanzu ya shiga uku ya zai ce ma Allah shine sai Abdulkarim ya sauri ya zo same ni a masallaci yace da Allah ta kwaranka zaka ga shi cikin damuwa kaji kaji abin da ya faru ka dan lallashe shi saboda ya gane ni ya ce wani jahili bai yadda da ni ba saboda haka da Allah kai kai mai bayani ko zai gamsu in ya shigo karka bari ya san na ga ya ce to shikenan sai bacci ya dauke ni ko da na farka sai na tadda shi Umar din ya zauna a kusa da kaina yayin shiru yana jira har sai na tashi bacci ya tambaye ni yana ta kwalla da na farka na ganshi sai dai kaman ban sani ba sai ya ce min hai malam hai akwai matsala nace yace ina da tambaya ne sai nace mai ka sha ruwa ko ce ka ganni ko ni fa ina masallaci su suna kasuwa wai yana ji a jikin shi okay na ma ganshi ashe san da ya sha sai na ce a banganka ba ito to mala'ika ya gaya maka na shi na ce mishi a'a kai dai mu yi magana mu sai ce wallahi ai na sha ruwa ne na manta ya zan yi da Allah sai na ce ai annan sula sai ce oho abdulkarim ya faɗa mu amma na shi ƙarya ne don na ga shi ma bai daɗe da zuwa daga daji ba wai bai yadda da abdulkarim ba to me yake me yake so ku gane idan mu ce yana da ilimi irin zai zama gagara ba dau kaga dan uwan shi fa ya gaya mamaye cewa tafiya ba shi wuri to haka idan aka san kana da ilimi mutane za su kowa zai rinka dawo da damuwar shi wurinka to idan kuma har ka zama mutane za su rinka kawo damuwar su wurinka kana warware musu alaman Allah yana son ka da rahama ne saboda abin da aka turo manzanni da shi kenan an fahimta ko mu je mu samu gaba sai mu tsaya karatun mu bai sauri وقال ابن حجر ابن حجر الله يا مسا رحما yace wa qawluhu fadin sa Allah mai girma da buwaya da yace wa qur rabbi zidni ilma kuma kace ya Allah ka kara min ilimi wadihun afili yake a sarari mun gane ad-dalalatu fi fadl al-ilm hujja na gane a cikin falalan ilimi mun gane afili cewa ilimi yana da daraja saboda ayan bata ce wa qur rabbi zidni malan ba ko wa qur rabbi zidni auladan wa qur rabbi zidni sharafan a'a waƙun rabbi zidni ilma Allah ka ƙara min ilimi sai nuna ilimi ya fi komai daraja li'anna Allah ta'ala domin a ayan nan Allah madaukakin sarki lam ya'mur nabiyahu bi umurci annabinsa sallallahu alaihi wa sallam bi talabil izdiyada min shay'in akan cewa ya nemi a ƙara mishi komai ba illa min al-ilmi face ilimi kadai wal muradu bil ilm abinda ko ake nufi da ilimi a wannan ayan al ilmu shar'i shine ilimin shari'a a matakin farko alladhi yafidu ma'rifatu ma yajibu 'ala al-mukallaf wanda wannan ilimin alladhi shine wanda yafidu yake amfanar da mutun ya samu ma'rifatu ilimin ma yajibu 'ala al-mukallaf abinda ya zama wajibi akan wanda shari'a ta haukan shi wanda ya kai ga mafarki ko makamantansu min amri dinihi tun daga umarni na addini fi ibadatihi wurin bauta ma Allah wa mu'amalatihi da yanda zaka mu'amalanci Allah wal ilmu billahi sanin waye Allah wa sifatihi da sanin siffofin Allah wa ma yajibu lahu min alqiyam da abin da ya zama wajibi na a tsayu da shi dangane da Allah bi amrihi na umarnin Allah wa tanzihuhu da tsarkake Allah ka samu ilimin yadda zaka tsarkake Allah minan naqaisi daga naqasa kamar yadda ƴan shi'a suke da sauransu ko kiristoci wa madaru zalika da mugudanan haka ala tafsir wal hadith wal fiqh zaka tadda shi ne a cikin alqur'ani da hadisi da fiqh magudana inda ake samun wannan ilimin yana cikin sanin tafsiri da hadisi da fiqh na karshe idza zahara al ilmu fi baladin idan ilimi ya bayyana a wani gari duk garin da ya bayyana akwai ilimi a garin kaman zaria kasura fihi al khair zaka ga alkhairi yayi yawa a garin nan ko gombe kake son ce kun gane to kaman madina akwai da zai hasada da madina zariyar ma kuna da kara ba za ku yi bin fada ba fi baladin kasura fihi alkhair duk garin da akwai ilimi to za ga alkhairin garin yana da yawa kun gane ko a duniya ne ko kalli china ku gani da china suke da ilimin duniya ba kuna ganin da suke kere-kere ba ba ma nan kai minti hudun ba kwantar da hankalinka قال ابن القيم ابن القيم الله يمس رحمه يجي فما خراب فما فما خراب العالم الا بالجهل باب abin da ke haifar da rushewan duniya sai jahilci ba abin da ke sa duniya ta rushe sai idan jahilai sun yawa a cikin ta wala imaratuhu babu kuma abin da ke raya duniya a ga tana kyau illa bil ilmi sai idan ana ilimi a wannan duniya wa idza zahara al ilmu fi baladin dan haka idan ilimi ya bayyana a wani gari au mahallatin ko ilimi ya bayyana a wani wuri ko wani masauki mahalla shine wuri ko masauki qallar sharru fi ahliha zaka ga yan garin ba su da sharri mai yawa ko mu dan jahilci ya ba shine babu aikin yi ba sai kaji ana kwacen waya mutum bai je makaranta ba bai sana'a ba jahilci ya yawa shikenan amma da yana zuwa mangal plaza ya sana'a ya kaza ai ba za a samu matsala ba wa idha khafiya al-ilmu idan ilimi ya koyi hunaka irin wannan wurin zaharar shar wal fasad to zaka ga sharri da barna ta yawa wa man lam ya'rif hadha duk wanda bai san wannan ba fa huwa mimman lam yaj'al Allahu lahu nura yana cikin waɗanda Allah bai sa musu haske ba Allah ka tsare mu Allah ka sa muna cikin da zaka ba su haske insha Allah sai ran Laraba mai zuwa anya za mu ya gama littafin nan kafin ku sauka ha Allah ga mu gare ka to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am Thank you.